الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أي فمن أظلم أي لا أحد بعد أظلم ده يفز عند كنس من كذب على الله daga wanda ya karya ya dangana ta Allah ga Allah bin subutu shariki dangana abokin tarayya walwaladi da da kuma ilahi zuwa ga Allah wa kazzaba kuma sarrafantar da sirki da gaskiya shine sarrafantar da alqur'ani izzahu yayin da ya zo masa أليس في جهنم مثوى للكافرين shin alaysa bi jahannama shin alaysa bi jahannama masalul kafirin shin yanzu bai kasance a cikin jahannama shine wato makoma ga kafirin da kafirai ba ai jahannama ita ce makoma su bala ita ce makoma والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون wallazi ja'a bisidqi wanda yazo bisidqi da gaskiya huwa annabi shine annabi sallallahu alaihi wasallama wa saddaqa bihi da kuma wanda ya gaskata bihi da shi sune mu'minai wallazi allazi dinna ma'anata allazina to ulaika wancanan ka humul muttaqun sune masu jin jin tsoron ashirka yin shirku لهم ما يشاءون عند ربهم lahum ma yasha'una abinda wato lahum ma yasha'una abinda suke so ne ya tabbata gare su a wajen ubangijinsu su ذلك جزاء المحسنين wancanan ka shine za a sakamakon almusini da masu kyautatawa da an fusi ga kawunan su bi imanin saboda imanin su nan ma nasibi shehu na wafil khazin su mai inda kuma yamar kiyam da tasirun alam na abbas can sama Mhm. Na'am? can da shi wafil khazin kasan fa'ida ta kasa yan sadarurruka ne Mm. Eh, eh. Wa- yawwa abdullahi dan abbas ya ce yana nufin almuhiku wanda yake wanda ya mai gaskiya da wanda yake mai ƙarya da wanda yake azalimi da wanda aka zalunta an karɓo daga abdullahi bin zubair ala ya ce yayin da wato wannan ayar ta sauko su mai innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun so zubair sai ya ce ya manzon Allah alainar husumatu yanzu husuma za ta kasance gare mu bayan abin da ya kasance tsakanin mu a du- a duniya sai manzo Allah ya ce na'am qala sai ya ce innal amra san dai lamarin innal amra san dai lamarin izan yayin nan da shadidin wato zai zama mai tsanani akhrajahu tirmizi tirmizi ne ya fitar da wannan hadisi wa qala hadisun hasanun sahihun wa qala ibn umar abdullahi bin umar ya ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su ishina burhatan mun rayuwa ta wani lokaci muna dahar daga zamani mun kwanse mun kasance muna ganin an hazil ayat cewa wannan aya nazarat bi ahli kitabaini ta sauka da cikin ma'abuta littafin nan guda biyu yahudu da nas da nasara in su mai na kuma yawan kiyamatin da rabi kuta ta simun kullum sai muka ce yaya za mu yi husuma wa dinu na wahidun addinin mu ɗaya ne annabin mu ɗaya ne to mecece wannan husuma ranar kiyama wannan ma kana yayin da wato yau sufaini ya kasance wato tsarin shashin mai tsananta bisa shashi bisiyo da ta kuma kullum sai muka ce na'am haza huwa na'am wannan shine abin da ake nufi an karɓo daga ibrahim kala ya ce yayin da wannan aya ta sauka sun mai inna kuma yau wal kiyamati in da rabbi huta ta simun sai suka ce kai fa na ta simu yaya za mu husuma ga mu muna yan uwa yayin da aka kashe sai da usman kalu sai suka ce hazihi husumatu na wannan ita ce husuman mu buhari ya rawaito daga abi huraira Allah ya dade shi ya kabo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce من كان عنده maslaman duk wanda yake wato wato wanda duk yake da wani abin da aka yi zalunta li akhihi ga dan uwansa daga wato mutunci ko dukiya falyata halalahu al-yawma a yau dai ya nemi halaccin sa ma'ana ya nemi ya yafe masa tun kafin yinin da zai zo wanda babu dinari a wannan ranar babu dirhami in mutum ya zama wanda ya yi wato wanda ake bin sa bashin wato zalunci in ya zama yana da aiki na gari sai a karɓa da sai a ibi wannan aiki na gare shi gwargwadon abin da zaluncin da ya yi idan ba ya da kyawawan ayyuka sai a ɗauka daga munanan aikin wato munanan ayyukan abokinsa sai a ɗora a kansa musulun ya rawaito daga abi huraira allah ya da shi cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shin ka kun san waye wato matalauci kalu sai suka ce matalauci a cikinmu wanda ba yi da da ba yi da dirhami ba yi da wani kaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sani dai wato wanda ya tafilisi ya zama na ya tsiya ce shine wanda zai zo ranar alkiyama da salloli da zakka da azumi ya zo kuma amma fa lahira ya zagi wancan yau wancan kazafi ya ci dukiyar wancan ya zub da jinin ya zub ya zub da jinin wannan ya doki wannan sai a ba wannan daga wato kyawawan ayyukansa wannan ma a biya shi da kyawawan daga kyawawan ayyukansa idan har kyawawan ayyukansa suka kare yuqda alayhi tun gaban a gama biyan bashin da yake kansa a ɗaya hun sai a ɗauka daga cikin laifukansu alaihi sai a ɗora a kansa sannan sai a jefa shi wuta Allah ya kiyaye mu wato za a zo ne wato in ya zazzalunci mutane tun da shi istighfari da neman gafara Allah yana gafarta laifin da mutum ya yi amma in laifin na Allah ne in Allah kai wa laifi shi amma in wannan ka zalunta to sai dai in wannan ya yafi eh to in kuma irin wa'annan abubuwan suka taru ba a ne ba a yafe ba shine in aka zo lahira shine za a ɗiba ayyukan da kai kyakkyawa a rika biyan wa'anda ka zalunta ɗin idan kuma ayyukan ka kyawawa aka biya bashi da su suka ƙare akwai sauran wanda ba a biya ba sai a duba wa'anda ba a biya ɗin ba wa'anda laifuka ne da su sai a rika ɗebo laifukan su ana ƙara maka eh Allah ya kiyaye liyukafira ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم أحسن بأحسن الذي الذي كانوا يعملون ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا don wato ubangiji ya sitirce gare su a suwa mafi munin alazi aminu ko kuma ya sitirce mummunan abin da suka aikata wai zihum ya saka musu kuma ajrahum ladan su bi ahsan da kyakkyawan alazi kanu ya amuru abin da suka kasance suna ka suna aikatawa aswa'u da ahsanu anan ma'anarsu as-sayyi'u wal hasanu أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين min duni alaysa Allah bi kafi yanzu Allah bai san ba bawansa ba bai san wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba bala Allah ya isan masa wa yukhawwifunaka ya rasu- wato suna tsoratar da kai adabu alfidabu zancan lahu nasa ne shi manzo Allah suna tsoratar da kai bil lazina min dunihi da abin da yake yi koma bayan sa ai suna tsoratar da kai daga da gumaka an taqtulahu wato wa yukhawwifunaka bil lazina min duni ai an taqtulahu wato ta kashe shi au ta hamila hukum ko kuma ta bata masa hankali ومن يضلل الله فما له من duk هاد wanda Allah ya fitar da shi ba yi da mai shiryawa ومن يهد الله فما له من lahu min mudil مضل wanda kuma Allah ya shirye da shi ba yi da wanda zai fitar da shi laysa lahu نعم أليس الله بعزيز ذي sun انتقام Allah bai zama shi ne mabuwayi ba ai galibin mai rinjaye al'amuri bisa wato al'amarinsa zintikamin ma'abucin hukuma min adahi da makiyan daga makiyansa bala shine haka ne ya shine mai shine ubangiji shine mabuwayi kuma shine mai hukuma ga wato makiyansa نعم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله wallahi inda zaka tambaye su lamun kasami ne zaka tambaye su waye halicci sammai da kasai za su ce Allah ne ya halicce su قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن Ya ممسكات kura رحمته muke kulka ce a farayatun ku bani labarin mata tuna abin da kuke bautawa min dunillahi ko ba bayan Allah suna da samu gumaka in arada ne Allah bi durrin yanzu in Allah ya nufi da wata cuta alhunnu shin yanzu su wayannan gumakan kashi fatu durhi za su iya yaye wannan cutar wadda Allah yake nufi la ba za su iya ba au arada ne ko kuma ya nufi ni ya nufi ni bi rahmatin da rahama alhunna mumsikatu rahmatihi za su iya rike rahama su ce ba za ta zo wajena ba la ba za su iya ba قل حسبي الله ka ce Allah ya isa mu عليه يتوكل المتوكلون masu dogaro gare su suke dogara ayyaci kulwa su tuna wato masu amincewa su su- wato su amince da shi قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ne ka ce ya kaumi ya ku mutane imalu ku aiki alama kan dukkan bisa halin ku ni ma ina aiki a bisa halina نعم. فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ba zo ku sani ta alamuna za ku san man mausuliya ce eh wato sifatul lahu sifa wato sifatul wato mausuliya ce kuma ko kuma wato mausuliya ce ko maful wato lahu wato man din nan mausu mausuliya ce Wa- wato wasu ta alamuna in sani za ku san man ya cihi azabun wanda azaba za ta zo masa yukuzihi kuma ta kunya ya kunyata shi wa yahillu alaihi azabun muqim kuma azaba madawwami ya sauka alaihi gare shi ai da'imun madawwami ko azabun nar shine azaban wuta wa qad akhazahum Allah haqiqa Allah ya kunyata su bi badrin abadar
إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق nan nan nan nasu me yace maka man da yace mausulatun sai yace me eh anan me ya rubuta ne mausulatun ne Mamun da yace maka anas mauzu ba ko mausulatun maqulatun maqulatul ilmi ko to eh yayi kyau to inna anzalna alayka alkitaba إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق mu dai mun saukan maka littafi da nasu ga mutane bil haqqi da gaskiya ومن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم alaihim bi wakil to shikenan fa wani da duk wanda ya shirye to ka kansa ya shirye shirye wannan tasa shirye wannan tasa ce wa man dalla duk kuma wanda ya bata ko fa inna ma yadullu alaiha fara yana bata ne akan ta wa ma anta alaihim bi wakil kai kuma baka zama wakili akan sa akan su ba kutu jibirahum balle wato ko kuma kutu jibiruhum balle ka tilasta musu alal huda bisa shari'a الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها Allah shi ne yake matar da wato annabsa rai yana matar da al'ambusa rai shine mota lokacin mutuwarta eh wa yatawaffal lati lam tamut kuma ya matar da wacce bata mutu ba fi manamiha a baccin ta ai yatawaffa ya matar da ita waktan nan lokacin bacci ويمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى sai bai mushi ku sai ya rike allati kaza alaiha almauta wanda ya hukunta ya hukunta mutuwa alaiha a kanta wa yursilu al-ukhra sai wato sai ya saki ɗayar ila ajalin zuwa ga ajali musamman abin ambato ai waqtan mauta ya shine lokacin mutuwarta wal mursalatu wadda aka saka nan nafsu tamizi ita ce nafsun tamizi wato nafsu tamizin nan tafka tana wanzuwa bidu tafka biduniya nafsul hayati wato nafsin rayuwa tana buƙatar duniya ba tare da nafsin tamizi ba amma bi lafil akasi tare da sabanin akasi domin isa nafsin tamizi wato ba za ta saura ba tare ba kuma wato babu babu nafsul hayati in ba nafsul hayati to babu nafsul tamizi amma za a iya samun nafsul hayati wato za a iya samun wato za a iya idan aka samu nafsul hayati to ko ba a samu nafsul tamizi ba to za a ci gaba da rayuwa amma ba za a samu nafsul tamizi a rasa nafsul hayati ya zama an samu rayuwa ba me yace a nan
Ali radiyallahu anhu an karɓo daga sai da ali allah ya da shi ruha cewa rai ya kharuji inda naumi yana fita yayin bacci wa yabqa shu'a'u fil jasadi to shi haskensa sai ya zama ya wanzu a cikin jiki falidha yurarru falidhalika yurarru ya saboda haka ake ganin wato mafarki tabaha idan mutum ya farka ada ruhu ila jasadihi sai ransa ya dawo cikin jikinsa asra min lahzatin da wato mafi gaggawa daga kiftawa gani wa an rawaito arwah almu'minina cewa rayukan muminai ta'aruju inda naumi ila as-sama'i wato tana bujira wato yayin bacci zuwa ga sama ta'aruju ta aruju tana hawa ila as-sama'i ila sama'i zuwa ga sama man kana min dahiran wanda ya kasance tsatsarka al'ai ala wudu'in yana bisa alwala ya kwanta zina lahu fi sujudi lillahi sai a ta'ala yi wa ruhin nasa wato izini ya yi sajada ga Allah ta'ala ala al-arshi a ƙarƙashin al'arshi wa man lam yakun minhum dahiran wanda kuma ruhinsa wato wanda kuma ya kwanta bai zama yana cikin tsarki ba zallahu fihi ba za a yi wa to ruhin nasa izini wajen ya yi sajada ga ubangiji ba ولذلك يستحب أن ينام الرجل على الوضوء saboda haka ake son wato mutum in zai kwanta bacci ya kwanta bisa alwala تصدق رؤيا تصدق رؤياه don wato ruhiyarsa ta gaskata ويكون ويكون له مع الله معاملات معاملات don mu'amala ta kasance tare da shi ne ubangijinsa ومخاطبات da kuma wato muhadaba zance nan hazin ya yi magana amma za a fahimci abin da ya faɗa umaru ya annabi abbas ko قوله يتوفى الأنفس sama ne sama kaɗan ƙolubu allahu ta lambata wa kula amfusa a wannan shafin ne ba wancan shafin wancan sama ya tawafal amfusa ma'ana a yi rayuka yana yana karɓar yana ka- wato ɗauke ta min al'abdan an al'abdan ga buran jikuna shine ya yanke ratayar ta an hagare ta da sarfin tafiya a cikin jikuna in ma zahiri wa in au baɗi- wa baɗi- in ma zahiran wa baɗinan ko zahiri da baɗini wa zalika wannan ko yana faruwa ne yayin mutuwa ko ko a zahiri la baɗinan ban da baɗini wannan ko yana faruwa ne fi noma a bacci sai ya riƙe allati wadda ya hukunta mutuwa a kanta wala ya rubu ha ba zai mai da ita ilal badin zuwa ga ciki ba sai ya saki ɗayar ayanna ya mata bacci ila badin ha zuwa cikinta inda ya kasace yayin farkawa zuwa ga ajali musamman abin ambato huwa al-maqbu huwa al-waqtu shine lokaci al-madru al-madrub abin sabawa ga mutuwar sa huwa gayatul jinsil irsali wa ma ruya abin da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas wato a cikin ɗan adam akwai nafsu akwai kuma ruhu akwai rataya tsakaninsu misalin wato hasken rana wasamsu nafsu kaga dai wato nafsu to ita ce wadda hak- hankali yake tare da ita da kuma mayyazewa ruhi kuma ita ce wato wato nafsu take cikin tawar hayatu da rayuwa dukkansu suna mutuwa inda mautu yayin mutuwa wato ita kuma nafsu tana mutuwa wahadaha ita kadai inda naumu yayin bacci riban kusa mai ma zakar nahu daga abin da muka ambata wannan ma ya isa ذكروا في النوم أحاديث wato wato malamai sun wato masu ruwaya sun faɗi hadisai da yawa dangane da bacci يقول الرسول صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
لا يزال الملك wato la yazalul malaku الملك لا يزال الملك wato sa wato malaika ba zai gushe ba
والشيء الشيطان da shaidan بالعبد al'abda a cikin bawa حتى إذا هان النوم eh?
حتى إذا هان النوم har yayin da wato bacci ya yi ya yi lokacin bacci ya yi نعم يقول الملك mala'ika sai ya ce ثم بخير ka cika da alkhairi بخير cika da alkhairi ويقول الشيطان shi kuma shaidan sai ya ce ثم بشر eh?
ثم ka cika da بشر sharri وإذا ذكر الله قبل نومه idan mutum ya ambaci Allah ma'ana ya addu'a kafin barcinsa نفس الشيطان sai wato shaidan ya manta وبات الملك في لباسه wato sai mala'ika ya kwana a cikin tufarsa يسبه yana tasbihi
حتى يستيقظ har- hatta ya sai kiza har dai wato ya farka daga bacci هذا من حسابه هو wannan yana daga wannan yana daga cikin hisabinsa shi النائم يقول wato mai bacci yana cewa بسم الله bismillahi قبل أن ينام tun kafin ya yi bacci يقول حسابه النوم wato yana faɗan yana kuma ya karanta wato tasbihan bacci حسابه النوم الباقيات الصالحات wato sune albaqiyatu salu salihatu الواجبات التي خلف الصلاة wato suke bibiya wato da kuma wanda suke bibiya bayan sallah إلا أن في النوم تبدأ بالتكبير yin sai dai wato a bacci tana fara da kabarbari كما في الحديث wanda ya zuwa cikin hadisi
الله أكبر Allahu akbar Allahu akbar أربعا وثلاثين إيه؟
مرة أربعا وثلاثين مرة wato marra wato 34
سبحان الله سبحان الله subhanallahi subhanallahi ثلاثا وثلاثين مرة.
wato salasan wasu salasin su 33
الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة.
su ma tala- marra 33 هذا الذي قال الرسول صلى الله عليه wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa وسلم قال هذا قبل النوم hakika da duk wanda ya faɗi wannan kafin baccinsa وجد من الخير zai samu min alkhair daga alkhairi ما لا يجده ahadun min halqillahi abinda wanda ɗaya daga cikin halitta Allah ba zai same shi ba إلا من فعل منه musulma sai dai wanda ya aikata irin abin da ya aikata din nan هو الذي دفع لفاطمة بنته صلى Wan- الله عليه shine wannan shine abin da ya ba wa Nana Fadima wato bintu sallallahu alaihi wasallam ayyata sallallahu alaihi wasallama ما طلب منه Nuhu sai an yayin da ta nemi wani abu daga wajensa daga wato wato ribatattun ya da aka kawo masa wato ribatattu Allah sai ya ce da ita مالي وللدنيا wato me zan yi da duniya
تكبرين الله 34 مرة ki ki girmama Allah ki kabbara wato 34 تسبحين الله ki tasbihi 33 33
تحمدين الله 33 kuma ki wato ki tahmidi su 33 يقول لك ما لا يكون لأحد wato ba abin da abin da zai kasance gare ki ba zai kasance ɗaya ba illa mun fa'al bi zama fa'al sai dai wanda ya aikata irin abin da yake aikata
إذا نام الإنسان داهرا idan mutum ya kwanta wato bacci yana mai tsarki وذكر الله آخر ما ya ذكر ya ambaci Allah ƙarshen abin da ya za- ya ambata wato bai wani hira ba da zai kwanta kawai yayi wannan zikirin الملك في لباسه to mala'ika zai shiga cikin tufarsa وصار يسبح الله zai zama yana ta tsarkake Allah ويعبد الله yana bautawa Allah والكل يكتب فيه صالح wato dukkan wannan abin da yake ana rubutawa a cikin wato shi hisabin mai baccin hisabin mai baccin إذا تعارف في الليل wato idan wato ya tsare ta filal da daddare استيقظ في أي وقت sai ya farka a kowane lokaci وجعل لها to na uri ne ko eh to eh ha to shi ne ba to mu je
نعم Allahu alam استجاب الله دعاءه Eh, eh, na'am استجاب الله دعاءه sai Allah ya amsa addu'arsa وإذا استيقظ idan ya farka بادره الشيطان sai wato wato shedan ya gaggawa يبدأ بشر ya fara masa da sharri وبادره الملك shi kuma malikin mala'ikan sai ya gaggawa يبدأ بخير ya fara masa da alkhairi فإن بدأ بخير in ya fara da aikin alkhairi يعني ذكر الله yani yana nufin ya ambaci Allah ya توضأ alwala وصلى ركعتين ya sallaci raka'a biyu أصبح نشدا zai waye gari yana mai nishadi صالحا للخير wato mai inganci ga alkhairi فإذا لم يذكر الله idan kuma bai ambaci Allah ba ولم bai يتوضأ alwala ba ولم يصلي bai sallah ba نعم bakiyar agudun shaidanin alaƙar da daurin shaidan zai wanzu a cikin zuciyarsa فأصبح خبيث sai ya zama wato mai wato kazamin zuciya kasala da mai kasala alhamdulillah to bismillah
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون wato inda bi zalika al-ayatin wato aya sun tabbata cikin wancan ranka abin ambato liqaumin wato liqaumin ga mutane ya tafakkaru da suke tunani fa ya'lamuna sai su san annal qadir cewa mai iko ala zalika bisa wannan qadir mai iko ne alal ba'as bis sashin alkiyama wa quraishun quraisha alamin tafakkaru bi zalika ba sa tunani ba sai tunani bi zalika cikin wannan ba أم اتخذوا من دون الله شفعاء cin sindiki wato shi ba a masu ceto min dole layi koma bayan Allah ya suna musul guma ta Allah guma ka Allah hatan alloli ne kuma shi ba a masu ceto inda layi a wajen Allah bi zarihim ariya wasu قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون ka gaya musu ka ce sa yi ceto walau kanu la yamliku shay'an ko da sun kasance ba sa mallakan wani abu ba min shafa'ati daga ceton wa gairi hada wani ta wala yaqiluna ba sa hankalta annakum cewa ku ta abuduna mu kuna bauta musu wala gairu zalika wala wani wannan la ba su ceto ba قل لله الشفاعة جميعا ka ce ceto gaba ɗayan sa lillahi na Allah ne ai huwa muftassun bi hasinin mijmici banta bi hada ita wala yasau ahadun illa bi izni ba wanda zai ceto dai sai da izinin ubangiji له ملك السماوات والأرض ثم إليه jawo ترجعون mallakar sammai da kasai duk nasa ne sun mai ilaihi turja'una sannan gare shi za a mai da ku وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون in an ambaci Allah wahdahu shi kadai ai duna alihatihim banda wato gumakansu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minu bil akhirati zukatan wanda ba sa imani da ranar lahira ishma'azzat ai shikenan na faran sai ta guje wankaba da sai ta wato daure ta tattakure eh, sai ta tattakure domin an faɗa abinda ba sa son a faɗa wai za su kira lazina min duni idan abu aka ambaci wanda yake koma bayan sa ai aka ambaci gumakansu izahum yastabshirun sai ga suka gansu suna farin ciki قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا kanu فيه fihi يختلفون yaftalifun kul ka ce allahumma ai ma'ana ya allah ya allah fadila samawati mahalicin sammai wal ard da kasai ai mubdi'uhuma wanda ya kage su ba wato ba ba- ba tare da wani ya fara ba shi ya kaga ya yi su alimul gaibi alimul gaibi musanin abin da yake fito shi hadin da abin da yake bayyane anta tahkumu kai ne kake hukunci baina ibadika kai zaka yi hukunci baina ibadika tsakanin bayinka fi ma kanu fi yastalifuna cikin abin da suka kasance suna saɓani a cikin zaman amurdin daga ran- daga lamarin addini ihdini ka shirye da ne limah talafu ga abin da suka sa suka yi saɓani fiye a cikin zamanin haƙƙi da gaskiya ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة kiyama wala wannan zai zala ma da duk abin da yake cikin ƙasa jami'an baki ɗaya zai kasance ga wanda suka yi zalunci su ne kafirai da misalinsa kuma a ninka shi ma a huta da shi labta da da sun samu dama za su fahimci wato mummunan azaba bihi da shi wanda zai same su yawmal qiyamati ranar alkiyama inda za a ce zai yiwu
وبدا لهم من الله ما لم يكونوا ko يحتسبون abinda ba to lam yakunu ba su kasance suna zuba shi ya bayyana gare su min Allah daga Allah abinda suka zama ba za su ba sa zaton sa sai gashi domin ita kan tashin alkiyama ba su yadda da ita ba sa ba sa zaton za a yi to kuma shikenan sai ga ta faru وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون yastahzi'un wato ba da lahum sayyi'atu ma kasana mummuna abinda suka tsururanta suka aikata shine zai bayyana lahum gare su wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una abinda suka zama suna izgili da shi na daga azaba wa haqa shine zai sauka bihim da su وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا na idan wato idan wata cuta ta shafi mutum jinsin mutum da ana sai ya kira mu kuma idan hawallahu ni'matan sai kuma idan muka bashi ni'ima inna daga gare mu kala قال إنما أوتيته على علم sai ce kaɗai dai uti duhu an ba shi wannan abin ala ilmin bisa ilmi min Allah daga Allah bi anni ahad bi anni lahu ahad cewa ni mazowa ne wato abin nan wato ni na cancanci ne a bani eh wato an ba shi wato an shafe shi daga wata da wata cuta to sai ya koma ga Allah ya ta addu'a idan kuma aka ba shi wato wata ni'ima wato daga wajen ubangiji ubangiji ya ni'imta shi sai ya ce wa'annan wannan ni'imar da aka ba shi ai wato ubangiji ma ne ya bashi ne in ya bashi ne saboda ya san ya cancanci a bashi eh saboda wani abu ne na wato na wato na- na- na girman sa bal bari hiya fitna bari dai ita wannan abin da zai faɗa din na fitinatun fitina ce ai bali ya jaraba ne yubtala bi hal abdu da ake jaraba bawa da ita walakin aktharahum la sai ya'lamun dai yawa yawan su la ya'lamun da ba sa sanin anna tahwila cewa wannan abin da aka ba su istidraji istidraji ne wa mutahanin da jaraba قد
malam junaid ya faɗa Allah ya dade shi wanda ya ga wato musiba wato ya zama da wato ya ganta cuta ce wannan ba arifi ne ba hakika dai arifi masanin Allah wanda zai ga wato cuta da aka yi akan kansa ya ga wato rahama ce wato cuta kuma bisa hakika shine abin da yake samun zukata na daga bushewa warren da tsatsa ni'ima kuwa shine gabata wato zukata zuwa ga Allah ta'ala wanda ya ga wato ni'ima akan kansa da cewa bisa cancanta ce ya cancanci a yi masa ne aka yi masa wannan wato ya ja ya jahilci wato wannan ni'ima yan cewa mafi yawan masu ni'ima ba sa sanin wato meye fitinar da take cikin wannan ni'imar ba sa sanin ko meye mummunan ƙarshenta wato da girman wato kan wato ni'ima wato da kuma ruduwa biha da ita wato zukatansu suke kekashewa suke bushewa sai wato gafala wato tarinjaya a zuci- zukatansu wato zukatansu kuma ta nutsu biha da wannan gafalar wato kuma ta manta lahira na ta mansa kuma ubangiji cewa nima duniya da lahira da wato arzikinsu haka kuma musibarsu da kuma tsiyacewarsu wato duk ginannu ne a bisa mashi'a Allah tabaraka wa ta'ala ba wato a bisa mashi'a bayi ba abin da ya wajaba ga muminai wato su fita daga mashi'arsu su su miƙa wuya ga mashi'a Allah gaba ɗaya da hukuncin Allah da hu- da wato da hukuncinsa da ra'ayi da hukuncinsa dai alhamdulillah to shi tsarkana ha نعم قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون hakika dai karkara har da min kabri wanda suka gabace su su ma sun faɗe ta min al'umami daga al'ummatan da suka gabata kamar karuna wato qaumihi da mutanensa arradi da masu yadda bi hadita to kama a gana anhum ma kanu yaksibuna abinda suka kasance suna aikata shi ko bai wadatar musu anhum gaburan su ba أصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما ma كسبوا kasabu ba a saba mu sayyi'atu ma kasabu wato munanan abin da suka aikata ne ya same su ai jazaoha sakamakon munanan ayyukan da suka yi ne ya same su kaga wallazina zalamu wanda suka yi zalunci ma'ana su ne kafirai min haula daga wannan ai qurayshawa kenan sai yusibuhum sayyi'atu ma kasabu wato munanan abin da suka aikata su ma zai shafe su وما هم بمعجزين su ba su zama bi mu'jizi na ayyul fa'iti da masu tserewa azaba na azaban mu ba fa uhidu sai aka yi musu fari saboda sun yi shekara bakwai sun mawusi a alayhi sai kuma aka yalwata gare su أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر shin ba su ban ba su sani ba ne cewa Allah yana shimfiɗa arziki an yi wasihu yana wal yalwata shi liman ya sha ga wanda ya so dan jarraba wa ya kuma yana kuntata shi ga wanda ya so shi ma ibtila'an dan jarraba إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون inda fi zalika la wallahi ayoyi sun tabbata cikin wancan na kafin ambato ga mutanen da suke wato imani fiye da shi قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله la ko ka ce musu ya ibadiya ya bayina wanda allazina asrafu wanda suka israfi ala musin bisa kawunan su la taqna kakku wato tseba kauna wato kakku tseba kauna min rahmatullahi daga rahma daga rahmar Allah ai wanda ba sa la taqna kakku tseba kauna kakku tseba kauna daga rahmar Allah laifin da kuka yi ku rike wato ku dawo ku tuba ku ku yi rajayin Allah ya gafarta muku إن الله يغفر الذنوب جميعا Hakika dai Allah yana gafarta zunubai jami'an baki ɗaya liman taba ga wanda ya tubi mina shirki daga shirku.
إنه هو الغفور Shi ne الرحيم Ubangiji shi ne algafur mai gafara, rahim mai jin kai to ya wannan ayar. Arja ayatin ko? To mu je, shehu ya magana? Eh?
نزول هذه الآية Wanne ne?
آه.
Musabbabin saukar wannan ayar
أن وحشي أن وحشي cewa wa hashi قاتل حمزة wanda ya kace wato sai na Hamza أما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم amman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama يوم أحد ranar Uhudu أراد الإسلام ya nufi ya shiga musulunci كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم sai ya rubuta wato takarda zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama الإسلام ni dai ina nufin wato in shiga musulunci ويمنعني منه ayatun wato aya cikin littafin Allah tana hana ni in zo in shiga musulunci والذي لا يدعو مع ita الله ce wallazi ne la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wannan aya ta hana ni in zo in shiga wato musulunci فقا- فأنزل الله sai Allah ya saukar illa man taba wa amana wa amila salihan Mm, sai dai wanda ya tuba kuma ya yi imani ya aikata aiki na gari كتب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wannan aya ilaihi zuwa gare shi وقال fakala sai ya shi wa shi ya ce قال من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ai cewa yi wanda ya tuba ya yi imani ya aikata aiki na gari
أنا على آزم أنا آزم على التوبة ni wato ina wato ina niyya wato ina yin niyya da himma don don in tuba ولكن لا أدري هل أعمل عملا صالحا amma ban ولا- sani ba shin zan aikata aiki na gari amla ko ba zan aikata ba ونزلت sai wannan aya kuma ta gaba ta sauka inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa قال kana sai ya ce وقال لمن يشاء ai kuma cewa yi liman yasha وأنا لا أدري هل يشاءني أم لا ni ko ban sani ba shin yasha ni zai so ni zai so ni in zama na ciki ko kuma bana ciki ونزلت sai ta sauka kulli ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim ka ce musu ya bayan da suka wato yi barna suka yi aikace aikace akan kansu ko kuɗe ba kauna daga rama Allah إن الله يغفر الذنوب جميعا Kika Allah na gafarta zunubai baki daya
كتب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية sai manzo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rubuta musu wannan aya ilaihi zuwa gare shi fa aslama sai ya musulunta هذه أرجاء آية في كتاب الله wato wato malamai suka ce wannan ita ce mafi kaunar aya wato a cikin wato littafin Allah على ما قال a العلماء musu abin da malamai suka faɗa وقوف آية في كتاب الله mafi tsoron aya a cikin littafin Allah من يعمل su an yi zabi duk wanda ya aikata mummuna za a saka masa da shi وأعدل آية في كتاب mafi الله adalin aya wato mafi daidaiton aya a cikin littafin Allah ya zartar hairan yara Hairan duk wanda ya aikata wato aiki gina alkhairi gwargwadon kwayar zarra to zai ga sakamakonsa wanda kuma ya aikata aiki gwargwadon kwayar zarra na shari shi ma zai ga sakamakonsa أحكم آية في كتاب wato الله mafi wato hukuncin aya a cikin littafin Allah إن الله أمر بالعدل Allah yana umarni Allah yana umarta da wato yana umarni bil adli da yin adalci da kyautai da kuma yin baiwa ga ma'abuta kusanci yana hani ga alfasha da banki wal bagai da zalunci وأرجاء آية في كتاب الله mafi ƙaunar aya wato ta ta rahama a cikin littafin Allah يا عبادي الذين isa ce أسرفوا kul ya على ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a wa azamu ayatin mafi girman aya a cikin littafin Allah ayatul kursi ita ce ayatul kursi وأهل البيت يقولون na ahalin baitin gidan manzo Allah suna cewa wala ma wani malamai da masu fas- tafsiri ya kulu da suna cewa na ja ayat inna arja ayatin cewa mafi kaunar aya ya ibadin da ita ce kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a wani hannu ahalin mu kuma ahlul baiti ne kulu muna cewa inna ja ayat cewa mafi ƙaunar aya ita ce wala sofa yudi ka rabu ka fata ga da annan nabiya saboda annabi sallallahu alaihi wasallama la yarda la yarda ba zai yadda ba a hadu min ummati ya nuru lana ɗaya min ummati daga al'ummar sai shiga wuta ba zai yadda ba rasul nabi sallallahu alaihi wasallam yawman na'am rasul nabi sallallahu alaihi wasallam yawman manzo Allah sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zauna azinan yana wato mai damuwa yabki yana kuka atahu jibril sai mala'ika jibril ya zo masa qala lahu ya ce da shi ma yi biki ka me yasa ka kuka qala sai manzo Allah ya ce ummati al'ummata al'ummata qala allah sai Allah ya ce ya jibril ya kai jibrilu ya ila ka muhammad tafi zuwa ga muhammadu qul wa kul ka ce da shi nurbika inna mu za mu yadda da kai bi ummatika a cikin al'ummarka wato sai abin da ka yadda ba za mu muna ba za mu muna na maka a cikin al'ummarka ba a cikin wata ruwaya أهل لا إله أهل ƙala ya ce ahlu la ilaha illallah منهم أم غيرهم minhum daga cikinsu ne an gairu ko daga wasansu قال قال سيسي بل أهل لا إله إلا الله قال أهل لا إله إلا الله كوي قال سيسي تعالوا معي إلى البكي كذو دني كذو كتبتها دني إذا بكبر ربكيا فأتوا للبكي سيسي كذو كبكيا فضرب جبريل sai بجناحه malaika jibril ya yi bugu da wato kuka buginsa على قبر a bisa wani kabari فقام رجل sai wani mutum ya tashi وجهه أبيض fuskar safara يقول yana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah قال له sai جبريل jibril ya ce da shi nan kwanwa ka bai ka yi bacci da ma ka kwanta فنام Fanamu sai koma ya kwanta فضرب على قبر sai ya kuma آخر bugu bisa wani kabarin قال sai bakama rajulun sai wani mutum ya shi ma ya tashi وجهه أسود fuskar sabaka يقول yana cewa
يا حسرة على ya ما takaici na alama farar da bisa abin da na yi sakaci أعطاني الله dangane da wato abin da ya shafi ubangiji قال له جبريل sai zuri ya ce da shi نم kwanta فرجع الرسول sai صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma gida masururan yana mai farin ciki ya faranta masa rai نعم ويقول yana cewa وما تعيشون kamata in shi kamar yadda kuke rayuwar nan فتموتون to san za ku mutu a haka كما تموتون kamar yadda kuka mutu to فتبعثون haka za a tashe ku الإنسان mutum dai عقيدته التي يعمل idatu wadda yake wato ya matsa yake aikata ta da ita yake aikata da ita rana a yanzu إذا مات idan ya mutu يكون هكذا في قبره zai kasance a haka haka za haka nan zai kasance a kabarinsa هكذا إذا بعث haka zai kasance idan aka tashe shi الحمد لله dukkan godiya da yabo sun tabbatar da Allah kulluna dukkan mu'amanna billahi mun imani da Allah wato alhamdulillah Allah ya tashe mu cikin tutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mm. dama abinda wato abinda ka rayu a kansa to a kansa za ka mutu abinda kuma ka mutu a kansa to a kansa za a tashe ka eh in kana cikin la ilaha illallah ka rayu to za ka mutu a cikin la ilaha illallah eh idan ka mutu a cikin la ilaha illallah an tashe ka wato ita za a tashe ka eh to bismillah
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا tsaro تنصرون wa anibu wato wa anibu ila rabbiku ku koma zuwa ga ubangijinku ku kuma miƙa wuya ai ku tsarkake aiki lahu gare shi mun kabla an ya ce azabu tun kafin azaba wato an ya ce kuma azabu mun kabla tun kafin azaba ta zo muku sun bala tun saruna sannan ba za a taimake ku ba biman ihi da wan- da hana wannan azabar illam ta tubu in ba ku tuba ba ba wanda zai tsare muku ba wanda zai tsare muku wannan azabar eh ba wanda zai iya muku katanga da ita to katanga ku da ita to tun kafin a je wannan lokacin ku tuba ku koma ga Allah مم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون wata biyu ku ba mafi kyan abin da aka saukar gare ku ai ma'ana ku bi kyakkyawan abin da aka saukar gare ku min rabbikum daga ubangijinku shine alqur'ani tun kafin wato azaba ta zo muku baktatan arabe wa antum la tash'uruna ko kuma ba ku hashashe da zuwan ta qabla itiyani kafin zuwan nata bi waqtihi a waqtin sa to fa badiru bi gaggawa mhm qabla an taqulu nafsun
أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله la to kenan mun qabla an yatukum an yatikum al'azab baktatan wa antum la tash'uruna ba ku hasashe da zuwan sa ba kuma ba ku hasashe da waqtin sa to fa badiru ku gaggawa qabla an taqula nafsun ya hasarce tun kafin rai ta ce ya nadamata asluhu ya hasarce ai nadamata ya nadamata alama farratu bisa abin da nayi sakaci fi jambillahi cikin wato yin biyayya ga Allah وإن كنت لمن الساخرين safirin wa in mu haka wata mina sakila ai wa inni hakika dai ni kuntu na kasance da mina sakirina daga cikin masu yin izgili bidinihi da addinin sa wa kitabihi da littafin sa
أو تقول لو أن الله هداني لكنت to من min almuttaqin المتقين ko kuma ta ce da Allah ya shirye da ni bi da'ati da da'a ba ta dai to sai na shiri da kuntu na na kasance min almuttaqin daga masu tsoron azaba ko azabar sa
أو تقول نفس نعم أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين Ɗan ta ƙone ko kuma ta faɗa ta ce hina tarar azaba yayin da ta ga azaba ta ce ina ma akwai komawa gare ni ai rajatan komawa ila duniya zuwa ga duniya in na koma fa a kona sai in kasance min almusini ne daga cikin masu kyautata aiki ai in kasance min almusini ai min almumini daga muminai fa yuqalu lahu sai a ce da su sai a gaya masa min kibalillahi daga tarnin ubangiji بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من Eh, الكافرين bala haka ne kadda arka ayati ayoyina sun zo maka shine alqur'ani wa huwa sababul hidayati shi qur'ani shine wato sababin wato shiriya eh duk wanda ya shiri to qur'ani ya shiri to da suka zo maka baka zabta da sai ka sai fantar da ita wastakbarta ai takabbarta kai gi- kai sai kai girman kai anil imani biya gaban imani da ita wa kunta ka kasance min alkafirin da kafirai ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم hun مسودة ranar alkiyama za ka ga wanda suka yi sarefa suka dangana ta daga Allah wato sun karya sun dangana wannan karya ga ubangiji bin isbatin shariki da dangana abokin tarayya wato walwalar da da ilaihi zuwa gare shi to za ka gan su juhun fusakun su mutuwar datu an baka- an bakanta ta ta zama baki kirin أليس في جهنم مثوى للمتكبرين shin jahannam ba ta zama ba ita ce makoma da mutakabbiri daga masu girman kai an imani ga wurin imani bala ita ce makoma وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون Jahannam, Allah zai tserar wato min jahannama daga jahannama zai tserar da allazi na ta kawo shirka wanda suka ji tsoron yin shirku wato bi mu fara tun ai mu kana fauziyan abu giran wato rabota su min aljannati daga aljanna bi an yi alufi shine a sanya su a cikin sa la yamassuhum su mummunan wani abu zai shafe su ba wala hum yahzanun su ba za su yi bakin ciki ba الله خالق كل شيء Allah shine mahaliccin kowane abu وهو على كل شيء shi وكيل kuma shine wakili a bisa kowane abu ai mutu sarrifu shine mai tasarrufi fiye a cikin sa kaifa ya sha duk yadda ya so له مقاليد السماوات والأرض wato mabudan sama wal ard da ƙasa din nasa ne din na ubangiji ne ai mafati wa hazain huma mabudan taskokin su min al matsar daga ruwan sama wanda ba ta da tsirrai wa gairi huma da wannan su والذين كفروا بآيات الله أولئك هم هم la khasirun الخاسرون wanda suka kafirce bi ayati llahi da ayan Allah shine alqur'ani wancanan ka sune alkhasirun wanda suka yi hasara sune tababbu muttasilun bi qawlihi wa yanji Allahu allazina taqaw zuwa kace wa bainahuma itiradun قل فغير الله تامروني أعبد أيها الجاهلون qul ka ga musu kace yanzu wannan Allah kuke umarta ta in bautawa ya ku jahilai wato Allah wannan Allah wato kuke ne kuke cewa ni in bautawa wannan ai jahilci ne ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من domin الخاسرين wallahi hakika an wahayi idan ka zuwa gare ka da kuma wanda suka gabace ka eh wallahi la in ashrakta wallahi da wato zaka wato yi ya zaka yi wato shirku zaka rage wa kanka lada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam farda musu takdiri da ya haɓa ɗan na amaluka aikinka da ya ɓaci wanda ta kununa da za ka kasance min alhasiri daga wanda suke yi asara falillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin bari dai barilla Allah ne wahidu kadai tashi to wato ka bauta wa ubangiji shi kadai wa kun ka zama kana daga cikin masu wato gode wa in'amahu ni'imominsa da ya alaika gare ka wa ma qadarullaha haqqa qadrihi ba su girmama Allah matsayin girmansa ba ai ma arafu ba su san shi ba haka ma rubuci hakika saninsa au ma azzamuhu ko ba su girmama shi ba haka azumati ma wato hakikanin wato girmansa hina ashraku bihi gairahu yayin da suka tara wannan sa da shi والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه wal ardu kasa jami'an baki ɗayanta ai asabu guda bakwai nan kasa bakwai qabdatuhu suna ga dankin sa ai maqbutu abin dankewa ce lahu gare shi ai fi mulki suna cikin mulkin sa wa tasarrufi da sarrafa tasarrufin sa yawmal qiyamati ranar alqiyama wa samawatu haka nan ma sammai madiyatu ababan tarewa ne an nan nade su ai majmu'atun wato majmu'atun aban ta ababan tarewa ne bi mini wato ai bi kudratihi da ikon sa سبحانه وتعالى عما يشركون sarki ya tabbata gare shi kuma ya girmama gabar abin da suke tara shi da shi ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله an yi busa bi sura a cikin ƙaho annabatul ula busa ta farko fasa ika man fi samawati duk wanda yake cikin sammai da ƙasa duk sai suka mutu illa man sha Allah sai dai wanda Allah ya so kai ya mutu wato minal minal huri daga matan hurul in wal wildan da 'ya'yan wato yaran wato aljanna sabayan yaran aljanna eh wa gairihi ma da wani su ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون sun ba rufiya sannan za a yi busa fiye a cikin tsawon ƙura wata busar busa ta biyu kenan fa izahum sai ga su ai jami'ul khalaqi dukkan halitta alwata mutattu sai ga su kiyamun duk sun tashi yan zuruna ayyan ta zuruna suna sauraron ma yaku albiyin abin da za a aikata da su ranar ne su yi Wa fil- eh, ranar kafa ta turi idan an yi busa a cikin ƙaho annan kwatul kula an da fatul ula busa ta farko da mutuna an akarihin duk mutane za su mutu har da wato za su mutu gaba ɗaya tun daga na farko har ƙarshen su ba da arba'ina bayan wato shekara arba'in da ba'un na fasu saniyatu wato busa ta biyu sai ta amko sai za hum kiyamun yanzu na sai ga halitta baki ɗaya sun tashi suna zo suna wato suna sauraron me za a yi da su wa wal man shauku alul ardu farkon wanda ƙasa za ta tsage masa ya fito rasulullahi sallallahu alaihi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa awwal man yub'ath min al mala'ikati farkon wanda za a tasa daga mala'iku israfil shine mala'ika Israfilu alladhi yanfukhu fi suri wanda shine zai busa a cikin ƙaho wa awwal ma yub'ath min ad dawabi farkon abin da za a tasa daga dabbobi buraq rasulillahi sallallahu sallallahu alaihi alaihi- shine burakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kayar kabar rasul sallah har dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan burakar ila al mahshar yanzu za ta kai shi gurin taron alkiyama wa awwal man yuqsa farkon wanda za a ci fatar in an tashi ibrahim alaihi salatu shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam annahu da annabi saboda cewa shi huwa alladhi jurida fi billahi shine wanda aka tsiratar da shi a cikin Allah wato lamarin Allah tabaraka wa ta'ala wa awwal man yuqsa thawban nari wato farkon wanda za a zo za a tufatar da shi wato tufa wuta iblis shine iblisu bi tajridi ibrahim saboda ya tsare ta Ibrahima wa awwal man yuhasabu farkon wanda za a yi wa hisabi nuh alaihi shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam nada za a kirawo shi ala ru'usul khala'iq akan wato halitta ya nuhu ya kai nuhu annahu awwalul domin anbiya'i.
shine farkon annabawa ويأتي ترتعد فرائسه wato sai ya zo kuma duk abubuwansa suna makirkita وتضارب وكبه wato wato gwiwoyinsa duk suna bugun juna من شدة الفزع saboda tsananin firgita نعم. يتجاوز إلى الموقف wato zai wuce zuwa wato matsayin rato alkiyama وأول من يوضع ما يوضع في الميزان farkon abin da za a dora akan ma'auni الخلق الحسن wato kyakkyawar ɗabi'a وأول من يحاسب عليه الرجل farkon abin da za a yi wato wa za a yi wa mutum hisabi a kansa الصلاة shine sallah وأول من تحاسب عليه المرأة farkon abin da za a yi wa mace hisabi a kansa الصلاة shine sallah wa haƙƙul ba'ali da haƙƙin mijinta أول ما يقضى فيه fi dima'i farkon eh, fi fi dima'u نعم.
farkon abin da za a hukunta a cikinsa wato za a hukunta jinne a cikinsa وأول ما يقضى فيه الدماء
wa'aguwar ma za fi farkon abin da za a yi hukunci a cikinsa shine addima'u jinnai وأول من يقبل كتابه بيمينه farkon wanda zai karɓi littafinsa a damansa عمر بن الخطاب sai na umar dan haɗaru
وأول من يصافحه الحق farkon wanda wato wato wanda wato mai sabi wal haqu wanda Allah zai musafa da shi ويسلم عليه يوم القيامة kuma wato ya sallama gare shi ranar alkiyama عمر بن shine الخطاب umar dan haɗaru dai إلى kila sai aka ce ya rasulullahi ya manzan Allah ka ce umar to aina abubakar lokacin ina abubakar قال Allah sai ya ce أبو بكر في الجنة ai a lokacin ma abubakar ya riga ya shiga aljanna
فتح الملائكة mala'iku sun kai shi إلى الجنة zuwa ga aljanna tun tun farko نعم، أول من يدخل الجنة farkon wanda zai shiga aljanna أبو بكر الصديق sayyidina abubakar siddiq نعم، وأول من يدخل الجنة من الأغنياء farkon wanda zai shiga aljanna daga masu wadata abdurrahman bin aufin alhamdulillah ya kyau shi ya kai farkon wanda za a yi wa ardu wa kan ina kayan ka ga sunan to a fice da su to shine sayyidina umar eh a shine rana aisha ta ce ah, tana ji maza Allah ya ce wai sayyidina umar shine zai za a fara yi wa ardu ya shiga aljanna rana ya ce to ina siddiqin naka an ce shine da gaba sai maza Allah ya ce a ai siddiqi yadda ake kai amarya ɗakin miji tuna an kai shi aljanna eh أم يا رجل آه، هو ده الكتاب وأشرقت الأرض هو.
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب sai has- sai ƙasa ta haskaka a za ta haskaka da nur rabi haka hasken ubangijinta shi ne ya tajalla yadda ya tajalli lifasul kaza dan rabe hukunci wa wudi alkitabu sai aka ajiye littafi ai kitabul amali littafin ayyuka lil hisabu don yin hisabi وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم la لا yuzlamu sai a zo da annabawa da shahidai ai da masu shaida kai ai ma'ana annabawa ne za a zo bi muhammadin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko ummatihi da al'ummarsa ya shaduna za su yi shaida da rusul ga manzanni bil balagi da isar da aike ko qudiya sai ai hukunci bainahum tsakaninsu bil haqqi ai bil adli da adalci wa hum la yuzlamuna su ba za a zalunce su shay'an wani abu ba ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم bima بما yaf'alun يفعلون za a cika wa kowace rai da irin aikin da ta yi ai za a cika mata da za a husa kamakon wannan aikin wa huwa a'lamu shi ubangiji shine masani bima ya bima yaf'alun da abin da su suka aikata wala ya hataji baya buƙatuwa ila shahidin zuwa ga mai shaida وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فت- وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا وسيق الذين كفروا sai a kora wanda suka yi kafirci ma'ana za a kora kafirai bi ulfin da tsanani da kaushi sai a kora su ana tankaɗa su eh, ila jahannama zuwa ga jahannama zumaran ai jama'a ta suna jama'a jama'a mutafarriqa mabambanciya hatta idza ja'uha har yayin da suka zo wato suka zo kofar jahannama eh futiha ta babu ha sai a buɗe ƙofofin jahannama eh jawabu iza jawabin iza wa qala lahum hazaratuha masu wato tsaron jahannama sai su ce da su alam ya takum rusulun minkum shin manzanni daga cikin ku basu zo muku ba yatluna alaikum ayati rabbikum da suke karanta muku ayoyin ubangijin ku shine alqur'ani eh wato wa gari da wani sa wa yunzirunakum kuma suna gargada ku liqa a haduwar ku ta yau muku haza wannan yinin naku eh basu zo ne sun sun zo sun muku gargadi sun ce za a tashin alkiyama kuma za a haɗu ba قالوا بلى sai su ce bala haka ne bai sun zo sun zo Wala- kuma sun gaya mana ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين walakin sai dai haƙar kalimatul azab kalma azaba ita ce cikin kyanta ita ce la'amla anna jahannam har zuwa ƙarshen aya wannan kalmar ta azaba ita cikin kyanta al kafirin akan kafirai قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين خالدين فيها fiha kila sai aka ce udkhulu ku shiga abwabu jahannam kofofin jahannam kuna masu dawama a cikin ta فبئس مثوى kabirin المتكبرين makoman maki masu girman kai ta mugunta ita ce wutar jahannama وسيق akwai ishara a cikin wannan annal usati sinfani shi ba zuwa ga cewa masu laifi sun kasu kaso biyu minhum zato ɗaya sun bin daga cikin masu laifin mutakabbiruna masu girman kai ne wal muslimuna su ne masu zarcewa a kan laifin tabi'u iblisa wato masu bin wato iblis falahumul khulud fin nar wannan za su dawoma a wuta wa sinfun minhum wato sun fi kuma ɗayan daga cikinsu mutawadi'una masu ƙanƙan da kai ne tabi'una wato suna su masu biyayya ne tabi'una masu tuba ne tabi'u adama wato ma- masu bibiya wato masu bin annabi adam ne walahumun najatu wannan suna za su tsira wa bi hadha dalilu saboda wannan dalili sabata an laysa dhanbun akbar ba'da shirki min al-kibri wato ya tabbata cewa ba wani laifi mafi girma bayan shirku wanda ya fi cewa to girman kai bal shirku aidan bar dai shirku shi ma dai yatawalladu min al-kibri wato shi shirku tara wani abu da ubangiji baka yarda da Allah ba shi ma yana faruwa ne daga girman kai kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce aba wastakbara amma wastakbara aba a baya ki wastakbara yayi girman kai min al-kafirina ya ce ya kasance daga kafirai wa hadha qawli ta'ala wannan wato tabbatar da faɗin Allah ta'ala ne ya uridai wato kibriya girma dai wuridayi riga ta ce azmatu izari wato gi- shi kuma girma gyauto na ne wa man nasa aniki ma wanda duk ya jayayya da ni a cikinsu zan jefa shi cikin wuta هذا المعنى a bisa wannan ma'ana ne صلى الله عليه manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يدخل الجنة me من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر wato wanda zuciyarsa akwai gwargwadon ƙwayar zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba فقال رجل sai wani mutum ya ce إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا mutum yana son wato rigarsa ta zama kyakkyawa ونعله حسنا takalminsa kyakkyawa قال ƙala sai ya ce إن الله جميل Allah kyakkyawa ne ذو الجمال kuma yana son kyakkyawa من الكبر bari da girman kai بدر الحق wato wato barna ce ta wato ta gaskiya وكم من الناس wato da wato gam wato la wato bata wa mutane أي تبييض الحق بأوامر wato ai wato tozalta wato ha- ha- tozalta haƙƙi في أوامر a الله cikin wato uwan umarnin umarnin ubangiji ونواهيه da kuma hana-hanansa وعدم تقاته wato da wato ba- da wato rashin wato sukaci wato wato da wato rashin tsoronsa واستهتار الناس wato da kuma bulakanta mutane والتعيب da kuma aibata su alhamdulillah yayi والكليات ba kwalliya ba ce a dan kayan kwalliya ba gari ai ba fita ba ce ai ba zuwa ai wancan za ka koma hadisin nan inna Allah la yanzuru ila sawrikum eh lakin yanzuru ila qulubikum ai ma da in kana da boil mai tsada ka sa kayan
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم Ruwa فادخلوها خالدين khalidi to sai aka koro allazinan daga wanda suka ji tsoron rabahun ubangijinsu lulufin da taushi aka to aka wato aka turo su ilal janna su zuwa ga aljanna su mara su ma suna jama'a hatta idza ja'uha har dai yayin da suka zo aljanna wa futihat abwabuha sai aka bude kofofinta kun ga akwai bambanci wato balaga alqurani kenan da ijazin alqurani kaga can baya cewa yi wasiƙar lazina kafaru ila jahannama zumaran hatta idza ja'uha futihat abwabuha ai ba wawo anan eh can kuma sai ce wasiƙar lazina taqarrabu ila jannati zumaran hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha abun ban abin da yake bambanci wannan wawo ana ce mata wawu samaniya eh saboda duk inda wato kaga ita kofofin aljanna ai guda takwas ne eh guda takwas ne ita kuma kofofin wuta guda bakwai saboda haka ba a sa mata wannan waɗin ba wawu samaniya wannan ake ce mata